لولا الليل لما تناهى حان للصبح البلاد من ذا يفرج كربا فات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا من ذا يفرج كربا فات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا غابت مناقبنا وتود حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا فنحن من فرقة بلوى تمزقنا وتملأ الجحد قوما وغسلينا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار bayan haka masu sauraro muna ƙara mika godiya ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa tare da yardarsa da kuma amincewarsa wa ƙara kasancewa da ku a cikin shirin mai albarka shirin rayuwa a barkoyi wanda dr abdallah usman gadakaya yake gabatarwa a karon kalamu da dai shugabanninmu da masu sauraro mu ne ma fatan alkhairi da fatan an zo lafiya a karon kalashin rayuwa a barkoyi shiri ne da yake duba tarihi da abubuwan da sahabban manzan allah sallallahu alaihi wasallam suka gudanar kuma yake bayani akan irin taimakon da suka bawa addinin musulunci sai dai wani lokaci idan an samu abubuwa na munasaba da suka dace da lokacin da ake ciki ana tattaunawa a yi wa al'umma musulmi bayanin wayannan abubuwan da suka shafi wayannan al'amuran a yanzu muna cikin watan shawwal yau kusan sha ɗaya ga wata to akwai bayan watan azumin ramadan hadisi da aka samu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake magana akan falala da daraja da kuma irin lada da za a samu yayin da aka zunci azumi guda shida na a cikin wannan watan na shawwal to ban san bayanin da malam zai mana a kansa ba yaya azumin yake wajibi ne sunna ne mustahabbi ne in an fara dole a jere za a yi shi ko kuma za a yi daban-daban kuma ya bayanin imam malik allah ubangiji ya kara musu yadda da ya ce shi bai ga ana yi ba kuma yana ganin bai kamata a yi ba da daidai sauran abubuwan da suka shafi azumin sita shawwal za mu ji daga bakin malam idan kuma lokaci ya bamu dama insha Allah za mu amsa tambayoyin masu sauraro akramaka Allah bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته alaikum salam rahmatullah muna yi wa Allah godiya da ya sake haɗa mu a wannan fili mai albarka na rayuwa a barko idan tattauna akan abubuwa da ya shafi rayuwar mu mai kyau kamar yadda dan uwa gabatar insha Allah yau filin namu za mu tattauna ne akan abin da ya shafi wato hadithu sa'a abin da ake ta tattauna akai yau shine kuma da falalar da wannan wuta yake dauke da shi satin da ya wuce mun yi dauraya dangane da ya musulmi ya kamata ya zamanto bayan ramadan yau kuma za mu tattauna akan wato zaburarwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da yi dangane da aikata aikin alheri bayan wata ramadan shi azumi mun yi na farilla mun gama akwai hadisai masu tarin yawa da suke magana akan falala azumi ba sai sai ta shawwal kawai ba ya zo a cikin hadisin imamu muslim hadisi na 1101 annabin rahama yana faɗa kamar da abu huraira ya ruwaito kullu amal ibn adam lahu illa siyam duk wani aiki na dan adam nasa ne banda azumi wa huwa li wa ana ajri bihi fa huwa alladhi wato nafsu muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa huwa alladhi nafsu muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi yadihi ya ce na azumi na ko na ainihin wato kun duka aikin dan adam nasa ne amma azumi na wani kuma ni ne nake sa kayya da shi in ji Allah tabaraka wataala na rantse da wanda ran Muhammadu yake hannunsa wallahi wato wato warin bakin mai azumi wato yabo inda Allah min rihil misk shi yafi tsarki a wajen Allah shi yafi daɗi a wajen Allah sama da turaren almiski kaga wannan yana kwadaitar da mu yana kuma zaburar da mu yana nuna mana wato muhimmancin yin azumi kuma hatta warin bakin da mai azumi yake yi ba wari ba ne kanshi ne a wajen Allah akwai wata riwayar ta imam bukhari da muslim hadisin salih bin sa'ad manzo Allah sallallahu yana cewa inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan a cikin aljanna akwai wata kofa da sunan wannan kofar ana ce da ita ar-rayyanu haka sunanta rayyan kofa ce yadkhulu minhu as-sa'imun masu azumi ne kadai suke shiga yawmal qiyamati yace la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum babu wani mutum guda da in ba su ba da yake shiga wannan kofa idan kiyama ta zo aka je aljanna za a ce aina sa'imun ina masu azumi za su tashi su miƙe lokacin da za a shiga aljanna sai Allah ya ce ga wata kofa nan da nake bance muku kada wanda ya shiga in ba ku ba idan idan dakhalu idan suka shiga wannan kofa kawai sai a rufe kofar falam yadkhul minhu ahadun annabi ya ce ko mutum da bai sake shiga ba sai ya azumi kadai na'am wannan azumin na farilla da nafila da wanda yake kula da litinin alhamis azumin sitti shawwal ko wani sa ko wani makamancin wannan falala ce kenan ga mai azumi akwai hadisi abi sa'id khudri riwayar imam al-bukhari da muslim manzo Allah ya faɗa cewa man sama yawman fi sabilillah sallallahu alaihi wa sallam duk wanda ya azumin rana daya kawai saboda Allah rana daya ba rana biyu fa kwana daya ba'ada Allah wajhahu anin nari 70 kharifa Allah zai nisantar da fuskarsa daga wuta shekara 70 rana ɗaya kawai fa mala na wata rawada a'a kowane azumi kowane azumi saboda Allah Allahu akbar wato wannan Allahu akbar Allahu akbar Allah sa muna da rabu Allah karba mana Allah wannan hadisin kadai in ba kawo wani ba ya isa gaskiya ya isa ma mutane kawai su ɗauki cewa lalle yin azumi na nafila da neman lada ba sai an yi dogon sharhi da bayani ba amma subhanallah wal yau wani sai ka ja waye gari ina cewa ni ni azumin su tushe wal ɗin ni gaskiya ma ba zan yi tun da na jin malamai suna ta sabani ma ana cewa ni ba zan yi ba kamar damar nema yake yi ya samu damar da zai kubuce ka dai samu damar da zai kubuce ka dai wal yazu billah wal yazu billah to ga hadisi dai manzo Allah ce rana daya idan mutum ya yi subhanallah azumi don Allah to shekara saba'in babu shi ba wuta babu shi ba wuta akwai riwaya ta abi umama riwayar imamu nasa'i albani Allah ya masa rahama ya ce hadisi ne ingantacce annabi rahama sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cewa alaika bil hijra fa innahu la mithla laha ka lazimci hijira ka yi riko da hijira babu abin da ya kama da hijira alaika bi san fa inna la mislala ka riki azumi ba abin da ya kama da azumi ba abin da ya kama da azumi mala ka riki yawaita yin sujada fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka rafa'aka rafa'aka biha Allah darajatan wa hutta anka khati'a ko hatta anka khati'a sujada guda daya idan ka yi aka muka Allah saboda Allah Allah zai daga darajar sujjada ɗaya ka kafa goshin ka kayi wa Allah kai kayi shi kuma zai daga ka kuma sai an yafe maka kurakurai akan sujjadan da zaka yi ta sallah ko kuma haba sallah ba sujjada ta sallah sujjada ta sallah ana nufin yawan yin sallah su wannan kenan idan yan uwa suna tare da mu wato waɗannan hadisai a gurguje suna yi mana bayani ne akan ba ni sunan shi falalayin azumi gaba daya gabar magana ta biyu shine akwai maganganu da suke ta yaduwa cewa wannan azumi wasu na cewa ba za a yi ba wasu na cewa bid'a ne wasu na cewa imam malik bai yi ba imam malik ya ce kaza ya yi waye ya yi waye da sauransu mana azumin yana neman ya samu matsala kamar yadda wasu suke ta yada wasu maganganu waɗanda suke maganganu ne waɗanda za mu tattauna akan su insha Allah ta'ala a yanzu za mu yi magana a gurguje akan azumin sita shawwal din matsala ta biyu maganar imamu malik Allah ya masa rama akan sita shawwal ta shi kuma dama an ce mu yan malikiya ne yawa shi ya yi ko bai yi ba na da sauransu sannan maganganun wasu daga cikin malamai a dangane da fassara maganar imam malik akan sita shawwal din me suka faɗa na farko dai maganar sita shawwal akwai wato hadisi na imran bin hussein hadisin imamu muslim annabin rahama alaihi salatu wasalam yana cewa من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر wanda ya azumi wata ramadan sannan ya biyo da sita shawwal wannan watan da muke ciki nan ya azumi guda shida don neman lada bayan ya gama ramadan din sannan sai ya biyo to za a ba shi lada kamar ya yi shekara guda yana azumi shine ka siya dahar yadda calculation din yake shine akwai ka'ida ta shari'a alhassanatu bi ashriya misaliha duk lokacin da mutum ya aikata aiki mai kyau guda to za a ba shi kyakkyawan aiki guda guda nawa guda guda goma sannan kuma yanzu kaga mun yi azumin ramadan to sai ka buga mana kaga ramadan nan wata ɗaya ne wata goma kenan a shekara muna da wata sha biyu saura wata biyu saura wata biyu to sai annabi ya kawo wani bonus wanda zai cike mana sai ya ce duk wanda ya azumi sita shawal kama kana ka siya mid dahar wannan kowane azumi ɗaya za ka samu lada azumin goma azumi goma ka ka samu sittin shine wata biyu yau wato duk wanda yake wannan duk shekara insha Allah za a rubuta masa a rayuwarsa kamar wato kullum yayi azumi ne a rayuwarsa wannan falala ce ina kwadaitar da mutane kamar yadda annabi ya kwadaitar a jiya azumin sita shawal da mu da iyalanmu da 'ya'yanmu gabaki daya amma bayan annabi ya bar duniya an samu sabani na maganganu na malamai wanda amana ce ta ilimi mu kawo sai dai kuna ba muna ba da ka'ida duk lokacin da annabi ya magana to masoyin annabi na gaskiya to yana gabatar da magana annabi ne akan magana kowa ana sauraron wani sabani ne a tattauna akan wani sabani har a ce za a bi wani sabani yayin da magana annabin bata tambata ba amma matukar malamai sun ingantar da annabi ya faɗa tabbas to ba a sauraron ra'ayin wani malami don a wato a watsar da aikin annabi ko magana annabi a aiki da magana wani malami tun da dama shine jagora kuma da shi ake koyi kwanan da gaske so yana da kyau na ka'ida ce ko ina za a je a dawo matukar annabi yana da ta cewa a cikin matsala to ba a ce ai imamu malik ya ce ko imamu shafi'i ya ce a komo masabar mu ba haka muke yi ba ko a garin mu ba mu saba ko kingiyar mu ta addini ba haka ake yi ba a'a ko da ku an samu annabi ya faɗa wani malami ya yi contradicting ma'ana ya faɗi sabanin abin da annabi ya faɗa to sai ai wannan malamin uzuri ai masa addu'a Allah ya fi masa Allah ya ji kan sautin ila bai riski wannan hadisin bane ko kuma hadisin ya zo masa ta wata hanya da shi a wajensa bai inganta ba to shi ne zai yi bayani sabanin haka to kai kuma yanzu da Allah ya maka baiwa ka samu maganganu wasu malaman na bayansa ko wanda suka fi shi ko wanda suka yi shi ba ko wanda suke tsaransa ko almajiransa sai suka yi bayani ga yadda abin yake to kaga sai kai mai uzuri kai masa addu'a dan shi fa wannan malamin Allah bai zai kama shi da wannan abin ba dan saboda iya ishihadin sa kokarin sai magana ta farko wasu malamai suna gani akan cewa an so a yi wannan azumi na sita shawwal lalle an so a yi shi wannan shine ra'ayin jumhurin malamai an so a yi da cikin sahabbai da tabi'ai imam shafi'i yana da wannan ra'ayi a yi azumin sita shawwal imam ahmad yana da wannan ra'ayi a yi azumin sita shawwal da wasu cikin salaf magabata da kuma wanda suke na baya baya ya zo a cikin littafin hashiyatu bin abidin da rawdatul talibin da al-insaf da imamu tirmidhi ya kawo cikin sunan din shi akwai nailul autar akwai asunan kubra akwai sharhu sunna akwai sharhin imam muslim na sharhin muslim na imam nawawi akwai littafin al-majmu' sharhul muhazzab na imam an-nawawi akwai minhatul alam akwai subul salam duk akwai wannan maganganu da na faɗa dalilan su shine wannan hadisi da na kawo mana hadisin imam muslim hadisi na 1164 da annabi yake bayani akan lallai duk wanda ya azumin a ramadan ya biyo da na shawwal to Allah zai ba shi azumin kamar zamani ko shekara abu dawud da ma ya rawaito wannan hadisin na wannan sita shawwal hadisi na 2433 ibn majah ya rawaito wannan hadisin hadisi na 1416 imam tirmidhi ma ya rawaito wannan hadisin na sita shawwal hadisi na ɗari bakwai da tara ibn khuzaima ya ruwaito shi hadisi shi ma na dubu goma da sha hudu sannan afwan hadisi na dubu biyu da ɗari ɗaya da goma sha hudu akwai a cikin al-mu'jam al-awsat shi ma hadisi na dubu hudu ɗari tara da saba'in da tara dubu bakwai da ɗari shida da tamanin da biyar duk wannan su ruwaito akwai wata riwayar hadisin sauban wancan mun ce imran bin Imran bin Hussein wannan kuma na sauban ne shi ma ce annabi ya faɗa man sama ramadana wa sittata ayyamin ba'da al-fitr kana tamamu sanati kaga ya fassara maka wancan hadisin kenan wa man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha haka hadisin yazo ya zo kamar yadda malamai suka rawaito ibn kuzaima ibn maja imamu dara qutni ibn hibban shaykh al-albani a cikin littafin at-targhib wa tarhib ya inganta hadisin na 997 duk wannan suka ce fihi dilala sariha fi istibab sun hadhihi sita min shawwal li sihhat al ahadith alai jumhurin malamai majoratin malamai suka ce wannan dalili ne karara da yake nuna mana cewa lalle an so a yi wannan azumi na sita shawar na ba fa dole bane amma muna magana ne akan sunan annabi da abin da annabi ya ce a kwadaitar da mutane su kuma bai kamata saboda ra'ayin wani malami ko maganan wani da yake bin wata masaba a zo a kori sunnar annabi ba sam bai dace ba wannan cin fuska ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma wannan ƙaryata san annabi ne na gaskiya babu wani mutum wani dan adam a duniya da yake da darajar da za a kwatanta darajarsa da annabi in an faɗi magana annabi kurin shi ke sannan magana ta biyu akwai waɗanda suka tafi akan su kar a yi azumi amana amana ce ta ilimi mai ke tattauna dole mu kawo su ma kar a yi wannan azumi an ruwaito daga abi hanifa an ruwaito daga imam malik wani kauli daga ciki kamar yadda mai hashiyatu ibn abidin ya kawo da littafin alkafi da sauransu suka ce waɗannan hadisai da malaman farko jimhur suka kafa hujja da shi cewa a yi shawwal hadisai ne wato wato wato ba su inganta ba su a wajen su misali sannan suka ce da annan nabi sallallahu alaihi wasallam shabbaha siyama siyam ahubi siyami dari kuma ai annabi ya ce duk wanda ya kamar yayi azumi ya dauki rayuwarsa ne yana yin azumi ko ka rike wannan yana da muhimmanci suka ce to ai kuma an ruwaito cewa yin azumi duk rayuwar mutum ya azumi kuma makaruhi ne wanda zai ta yin azumi kullum kullum su abinda suka makale kenan amma dauki attahar ba a shekara ba a baki ɗaya rayuwa eh ana yin fasara dahar shekara ko rayuwa gaba daya to a ce mutum kullum la samu man samu dahara ya zo a cikin hadisi wanda ya dauki kullum kullum kullum su ya azumi to bai azumi ba kenan makaruhi ne ba a so to amma abinda za a ce da su a nan ai kaga wannan ba hakikanin azumi yayi ba ladan ne za a bashi ka gane ladan mai yin azumi kamar ya saboda falala Allah falala Allah amma a hakikatan a aikace wanda ya sita shawwal yayi ramadan duk rayuwarsa ya azumi ne kwanaki ne kwanaki ne amma cikin falala Allah to zai zai bashi kamar yayi rayuwarsa yana azumi so kaga kafa hujja da wannan an hana a yi samu dari ne kullum mutum ya azumi kullum mutum ya azumi saboda shari'a ba ta so ka gajiya watakila kullum kai azumi yunwa za ta iya kama ka gajiyawa akan ayyuka ma da aka ce ka yi wanda sun fi azumin kamar yanzu watakila kullum kai azumin sai hana kama ka rinka yin sallah ko ba aka bane zai iya gajiyar da gangan jikinka to ana jiye wa mutum tsoron kada ya istighraq zamanihi lokacin ka gabaki ɗaya ya zamanto wato ba ni sunan shi a azumin kake yi ne sai ya hana ka aikata wasu ibadun shi ne abin da annabi yake nufi amma wannan falala ne yake nufi so kafa wannan hujja ba ni sunan shi da da da kore azumin sa ta shawwal bai inganta ba in ji malaman rahama kamar yadda ya zo a cikin mai wannan littafin almughni ma ashiril kabir ya yi bayani shi ma na wannan ainihin wato ba ni sunan shi wannan mas'ala din sannan hadisi ya inganta lalle ya inganta za mu yi bayani hadisi ya inganta imam malik ya kawo magana dangane da siti shawar shi ma ya kamata mu kawo ta saboda babi ne na ilimi na amana akwai yahya malamin wato almajirin imam malik ne yahya ake ce da shi yace na ji imam malik wa samitu malikan yaqulu fi siyami sittati ayyamin ba'da al-fitr min ramadan innahu lam yara أحدا من أهل العلم والفقه يصومها ولم يبلغني ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف yace ni ban ga wani ba ka kula da maganar ban ga wani ba ni ban ga wani ba cikin malamai masana fiqihu yana yin wannan azumi kuma wani wato daga cikin magabata bai zo mun cewa yana yi ba kaga cewa shi bai gani ba kuma bai zo masa ba don Allah na Imam Malik ba ya fita ba amma amma ya samu labarin yanzu ya samu labarin tunda har ya faɗi magana to labari ya zo masa cewa a yi akwai masu yawwa to amma sai ce shi fa bai taɓa gani ba kuma shi bai ji ba to yanzu shi ma malik ɗaya ne daga cikin mutane da Allah ya ba su daraja da ilimi a duniya ba mai hankalin da zai ce akwai wani ɗan adam guda ɗaya da ya haddace hadisan annabi gaba ɗaya babu shi ba wani malami ko sahabi za a ce kowane hadisi na annabi ya sani ko abu huraira akwai hadisin da bai sani ba ko abdullahi dan amru ko na na aisha waɗannan su suka fi kowa ruwaito hadisai da yawa so kaga cewa tunda malik ya ce bai ga ana yi ba kuma bai ji ba misali a wannan riwayar sai mutum ya dogara da wannan kuma ya kori hadisin da ya tabbata riwayar imamu muslim kuma annabi yayi kuma aikin sahabbai ya tabbatar sai ya kora ya ce ai dan saboda imamu malik bai ba kaga wannan yana nuna gaskiya jahilcin mutum wai abin da ake kallo malam hadisin an ce imran bin hussein ya rawaito shi ko imran dan madina ne ga shi imam malik dan madina ne karka damu ka yadda ka fahimta cewa ko ko da a gidan imam malik aka rawaito hadisin in bai san shi ba ba mamaki ka rike ka'idar da malamai suka bai zai yi a ce wani mutum ko wani hadisi ya san shi ba bai zai yi ba akwai misalai da yawa da yawa yanzu misali annabi imam malik Allah ya masa rahama an ruwaito cewa wata ran an tambaye shi akan hukuncin tsatsefe yatsu a alwala sai ce ba wannan ba wani abu bane ko ai ko karayi subhanallah kuma akwai hadisi ingantacce a kai ɗaya daga cikin almajiran su bayan an tashi daga majalisin karatu sai ya bi shi ce ya imam na ji ka ba da fatawa akan tsatsefe yatsu lokacin alwala kuma ka ce ko ai ko karayi ba damuwa laisa fi shay sai ce ni kuma ina da hadisi daga annabi almajirin sa ne akram kallah in ban manta abdullahi bin wahab in ban manta ba sai ce asnid lana sanada ka ba mu isnadi kawo mana hadisin mu ji ya kawo masa isnadi har ga annabi wallahi washe gari da aka koma imam malik sai ya canja karatun
ya canza fatawa ya ce jiya na ce muku kaza kaza to yau kuma na canja saboda na samu hadisi daga annabi su kaga wannan babban dalilin za ba imam malik uzuri cewa lalle in ya sani zai fada in bai sani ba kuma zai fada ba to in kenan yanzu nan gurin za a ce saboda ɗalibin sa ne kawo ba za a karba ba to ya zo ma a riwaya malik din shi kansa yana yin azumi akram kallah yana yin azumi shi kansa ya tabbata a riwaya imam malik din yana yi za mu zo mu karanta insha Allah a nan in kun lura ya ce bai ga wani wanda yake ba kuma riwaya ba ta zo masa ba to zai iya yiwa riwaya kuma ta zo wa wani zai iya yiwa kuma wani ya gani shi bai gani ba Allah masa rahama to wani ya gani yanzu ni nan na ce maka in ban ga wani abu ba shikenan abun wannan babu shi saboda ban gan shi ba to kai in ka gan shi ba ko kuma riwaya ba ta zo wa wani ba to wani kuma ba sai ta zo masa ba malam hatta na na Aisha fa na na Aisha da kanta takan ce bata san wani abu amma wani ya ce ya sani dubanta kullum a gidan annabi take karewa ita kan mai hadisin ma mijinta ne gaba daya kai da kake magana na Madina ne kaza da sauransu na na Aisha akwai abin da bata fito ba amma sai a ce mata an sani annabi a faɗa a wani wurin wataƙila ya yi bayanin wataƙila a wasu ɗakuna wataƙila bata sani ba kamar inkarin da ta yi na abubuwan da suke karya mutum sallah Allah ma albarka to ka gani da Allah duba yanzu kai anan anan a ƙarshe ƙarshen zamani kana ga kana da hadisai da suke goyon bayan wannan ra'ayin cewa abubuwa suna lalata sallan mutum amma aisha ta ce a ba haka ba dan bata sani ba so ban sani ba bai zo mun ba ba dalili bane cewa ba babu gaskiya yawa to ka fahimci wannan da kyau um, sannan eh, daga ci- akwai abubuwa waɗanda um, uh, aka ce wai ahlul ilmi a lokacinsu suna kin yin azumin saboda suna ganin kar ya zamanto bid'a na sannan kuma an ruwaito cewa eh, dalili shi ne ya hana ya hana ma- imam malik yayi saboda jahilai kasu riskar da shi da ramadana Na.
kasu ai gaba daya haɗe ke da ramadana الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تهليل وأدعية
to alhamdulillah masu sauraro barkamu da dawa daga sashen tallace-tallace inda muke tare da dr abdullah umar gadangaya wanda yake mana bayani akan azumin sita shawwal akan kalamun fara bayani akan abin da ya shafi magana imam malik da ya kawo na azumin sita shawwal ban san aka mai malam zai dora ba Na'am abu na biyu da za mu ɗora a kai shine ina so na kawo mana maganganun wasu daga cikin malaman malikiya manya-manya waɗanda dole yanzu a yi maganar malikiya a danganta ta zuwa gare su a adalci na ilimi sai mu ji su ko me suka ce akan wannan azumi a da farko zan yi magana akan ibnu abdulbar al-maliki Allah ya masa rahama ya rasu shekara ta 463 ya ce duk wanda ya ce imamu malik wannan hadisin bai riske shi ba a hadisin abi ayyub al-ansari um, ya ce ta wannan bai yi ba ya ce lam yablug malikan hadis abi ayyub al-ansari ala annahu hadisun madani wal ihatatu bi ilmi al-khasati la sabila ilayhi والذي كرهه له مالك أمر قد بينه وأوضحه وذلك خشية أن يضاف إلى فرض رمضان وأن يستبين إلى العامة وكان رحمه الله تعالى متحفظا كثيرا احتياط أهل الدين ثم استمر قائلا وما أظن مالكا جهل الحديث والله أعلم لأنه حديث مدني انفرد به عمر بن ثابت وقد قيل إنه روى عنه روى عنه مالك ولولا علمه به ما أنكره yace maganar a cewa imam malik bai san da wannan hadisin ba kwata-kwata ba haka ba ne in ji ibn abdulbar al-maliki al-mamari rahimahullah ya ce kawai abin da yake faruwa shine shi an ruwaito imam malik yana da wato kiyaye al'amura shi yana jin tsoron babban uzuri yana jin tsoron kada amma gama garin mutane su riskar da azumin su ta shawwal da azumin ramadana ne wannan shine dalilin da ya sa ma za a rawaito cewa ko yaƙi ko ya kyamaci a yi azumin kuma ba ga kowa ba malami shahararre wanda yake da mabiya kada ya bayyana a fi wannan azumin don jahilai kas ko a zaburar da su a ce su ta yi kai tsaye haka ba tare da bayani ba to za su iya riskar da shi masu ce a yi ramadan ɗin ma talatin da shida ne kinin saboda ka'idar ta sadda zariya duk zari'a kenan ya ce wannan ya ce mu ma azannu malikan jahilal hadis ba na zaton a ce imam malik bai san wannan hadisin ba ya ce hadisin madina ne kamar yadda ka faɗa ɗazu Ah, umar eh, ibn sabit ya ruwaito an ruwaito ma cewa malik din ma ya ruwaito daga gare shi saboda da ba dan ya san shi ba ai da bai inkarin ba kamar yadda na gaya maka ɗazu a to inda ba dan ya san da magana ba ma hadisin ba zai kawo maganar to iya azumi ba zai kawo magana azumin ba to wannan kenan um, kenan um, a wannan magana ta haɗu da haskaka mana me dalilin danganta kin azumin da shi imam malik akwai qa- qadi iyab al-maliki shi kuma shekara ta 544 ya rasu Allah masa rahama yace malaman mu sun ce la'anna malikan inna ma kariha sawmahu ala hada wa an ya'taqida man yasumu annahu fardun imamu maliki ya ki a yi azumin su da shawwal ne saboda yana jin tsoron wanda zai azumci shi kada ya kudirci a ransa cewa farilla ne kuma du to amma man samu alal wajhi alladhi arada nabi sallallahu alaihi wasallam fajaiz duk wanda ya yi azumin su da shawwal a bisa wato fuskar da annabi yake nufin ta shine fuskar nafila to ya halatta kuma cikin littafin ikmalul mu'lim yana nan mujalladi na hudu shafi na 139 kaga wani alqadi iyab alqadi iyad ka san dai ba malike ne to shi da kansa ya ce duk wanda zai wannan azumi a bisa yanda annabi ya ce ayi to jaizi ne to ya wani malami zai zo ya ce wai dan karshen zamani a karshe karshen mutum ya zo ya ce ya bude baki ya ga duniya cewa wai wai wai bid'a ne kada ayi wannan to ya fi alqadi iyad ya bi ya fi ibnu abdul bar sai mu watsar da magana ibnu abdul bar mu watsar da magana alqadi iyad mu dauki maganarsa kuma mutane masu neman shubuha da neman fitina yanzu an da abin yayi da shekarun baya duk ba mu san matsalar wai aka mana wani iskali akan abin da ya shafi azumin su shawal ba sai wannan shekara muna da kusantar kabari muna ya kamata mu dada kwadaituwa mu samu abubuwan da zamu kusanci Allah mutane yanzu wasu har izgilanci suke ai su su suna kan garabasa so bara su to da mu waye ce ma dole ne kai amma abinda malamai suke gani cewa kada a yadda a kori sunnar annabi saboda wata magana duk yakin da malamai suke ba wani wanda ya ce dole sai kai su tashawwal ba wanda ya fada to amma kuma ba za a yi shiru ba wani ya zo ya kawo wata barna ta adi a cikin al'umma a zuba ido a kyalibi sai yiwu ba ga imamu abul abbas al-qurtubi al-maliki shi ma shekara ta 600 imamu al-qurtubi shekara ta 600 na shekara ta 600 ya rasu shi ce wa ya zaharu min kalami malik yana bayyana daga cikin zancen imam malik ya ce wato innal ladhi karihahu huwa huwa wa ahlul ilmi alladhi ashara ilayhim inma huwa an tusala tilka al-ayyam sitta bi yawm al-fitr abinda yasa malaman wancan lokaci aka ce sun kyamaci makaruhi ayi azumin sita shawwal da shi imam malik a ba sa so ne a hada su da ranar sallah biyomil fitr kamar yara na sallah an sha ruwa a zo a haɗe azumin saboda kar wani ya zanci zaci li Allah ya zunna ahlul jahalati wal jafa annaha baqiyatun min sami ramadan saboda waɗanda suke da karancin ilimi da wayewa addini kada su zaci cewa wani azumi ne da za a haɗe shi da wata ramadan kamar yadda na yi bayani yace wa amma idza ba'a da bainaha wa baina yawmil fitri fa yab'adu zalika at-tawahhum وينقطع ذلك التخيل أما إذا مي أزمن ست شوال إن جي إمام القرطبي المالكي da a ce zai nisantar da wannan azumin sita shawwal da ranar idi mana ya dan bada gab to kaga wannan jahilai sun ga cewa an yi sallah an ci abinci an yi walwala da sauransu kamar yadda Sheikh Muhammad Al-Muqtar hafizahullah dai daga cikin manyan manyan malamai a Madina yana karantarwa masallacin madina yake ba da fatawa ya ce shi ma yana kafa hujja da malikanci sosai ya ce yana gani yana da kyau mutane su dan ba da rata tsakanin ranar sallah da kuma dora azumin su ce waɗin saboda akwai maganar kwanakin sallah guda uku din nan na babbar sallah sai yayi istinbat yayi kiyasi da su ya hada ya ce yana da kyau a dan ba da kwana uku haka walwala sallah a ce a sha a yau ma'akilin wa shurbin ko ba ka bane ya ce sannan sai a yi to kaga duk dai kore wancan kada jahilai su dauka ba ni suna ba gama ramadan ba gama ramadan to amma ibn al-munzir Allah masa rahama shi kuma shi ma yayi bayani yace yace annabi ya ce thumma atba'ahu sittan min shawwal sannan ka biyar da shi da sittu shawwal yace kalmar atba'ahu din nan tana nuna halaccin ana idan da sallar idi ana gama sallar idi ranar sallah washe gari ka dora sita shawwal kaga dai matsala ce dai sabani kowa yana faɗin fahimtar ne bai kamata a zo a dora mutane a tilasta musu akan wani abu ya ce wai wai bid'a ne wai duk wanda ya ya zama dan bid'a saboda kawai yayi azumin sita shawwal ya raya sunnar annabi ga imamul baji imamul baji al-maliki yana da sharhin muwatta al-muntaqa na imamul baji muntaqa lil baji yaron shekara ta 494 yace wa qad kariha dhalika malik wa ghayruhu min al ulama amma yace wa qad abahahu jama'atun min an nas wa lam yaraw bihi ba'san lalle malik yace makaruhi ne azumin sittin shawwal amma kuma wasu jama'a yace malik yayi amma kuma jama'a cikin malamai su kuma sun halatta suna ganin babu laifi yace wa inna ma kariha zalika malikun imamu malik ya karhanci ko ya kyamaci a yi azumin sa cewa ne lima ya khafu min ilhaqi awamin nas zalika bi ramadan saboda yana jin tsoron kada gama garin mutane su riskar da wannan azumi da watan ramadana kuma kar su kasa wa Allah yumayyizu bainaha wa bainahu kada su kasa bambance tsakanin sita shawwal da azumin ramadan hatta ya taqidu jami'a dhalika faradan har ya kai su ga su yi kudirin duka wannan azumin da ramadana da sita shawal da farilla ne da haka yace makaruhi ne ba su a hade shi gaba ki da ka duba yadda bayanan fa suke malam a cikin littattafai yanzu duk wannan cikin littattafai ne a- a- a- nake karanta maka to yaya malami zai zo ya zo ya zo ya zauna kurin ya rufe ido ya faɗi wani bangare guda ɗaya saboda wani neman tada kura kuran so kaga wannan ba daidai bane so ya kamata yan uwa su sani cewa wannan azumi wato yana da asali yana da tushe a- a azumtan waɗannan kwanaki saboda akwai riwayar Sa'ad ibn Sa'id daga Umar asalin hadisin nake gaya mana kenan asalin siyamtar ko azumtar wannan sita shawwal a riwayar Sa'ad ibn Sa'id daga Umar ibn Sabit daga Abi Ayyub al-Ansari a, Allah ya masa rahama Allah ya yarda da shi Sa'ad ibn Sa'id um, shi malaman hadisi bari mu dawo cikin eh, ilimin hadisi dangane da rawin wannan mutumin Sa'ad bin Sa'id malaman hadisi suna ganin cewa yana cikin mutanen da bai kamata shi kadai ya kadaita da ruwaito wata sunna ko wata riwaya a dogara da maganarsa ba
yana da ɗan rauni ke eh akwai ta cewa akan shi Mm.
shi yasa ah, musamman irin wannan hadisin wasu sun ta magana akai saboda wannan Am, da yayin da hadisi ya zo da riwayarsa kuma ma, imamu malik ya tarar da wasu malamai suna magana akan wannan to sai ya dogara da wannan saboda a ba ni sunan shi kasancewa shi wannan mutumin da yake mai ruwaya ana da ta cewa a kansa kuma ya samu wasu malamai sun yi magana a kansa al-imam abi ibn abi zaid al-qayrawani ya rasu shekara ta 300 shi kuma da 86 um, abun mamaki ai dai ka san dai mai risala insha Allah babu shakka akan kasancewarsa ba maliki malikiya ne na to insha Allah ya yi riwaya dangane da falalar yin azumi wato na sita shawwal ka duba dai mai risala to yanzu waɗannan gaba ɗaya sun yaƙi imam malik ne sun yi fito na fito da imam malik ne da su ne ɗalibansa na'am waɗanda suke yaɗa ra'ayyuka da fa- fahimta ta imamu malik wannan sai yake nuna ma ashe ko da malami ya faɗi wata magana duk girmansa da matsayinsa in aka samu sunna tabbatacciya akan wannan magana to sai abi yanzu kaga magana akan wannan an samu wasu da yawa ruwayoyi da suka karfafi ba shi kadai yayi ruwayar ba ai. akwai abokanansa shi wannan inda yau shi kadai ne yayi wannan ruwayar to da sai mu ce akwai ta cewa kai to akwai abokanan su kamar da malaman hadisi suka yi ta bayani Allah ya musu rahama um, imam mutarrif shi ma ya faɗa ya ce inna ma kariha malikun siyamaha li alla yulhaqa ko yulhiqa ahlul jahli dhalika bi ramadan haka yazo a cikin annawadir wa ziyadat annawadir wa ziyadat idan ka koma ga imam shatibi shi ma almaliki ne shekarar 790 ya rasu yace fa kalamu malik huna ليس فيه دليل على أنه لم يحفظ كو لم يحفظ الحديث ما كان إمام مالك أنا دنجني دا ست شوال ما يعنون الشيوى فإمام مالك بكي وانا حديثي با كما توههم كما يدى وسسكي وهمت هكذا آآ يتي لعل بل لعل كلامه مشعر بأنه wato ya alamuhu lakinnahu lam yara al'amal alaihi wa in kana mustahabban fil asli li alla yakuna zari'atan Imam Malik ya san hadisin amma ya kyamace a aiki ne saboda kar ya zama wata hanya ce da mutane za su zo da wani sabon addini na daban su mai da sitta shawwal ta zama farilla karmakallah wannan shine dalilin da yasa ka duba malamai na kusa da shi irin yadda suke faɗa su sun su da yake suna da adalci akwai Allah wato ba neman suna bane a gaban su ba ba neman ta da ƙura a cikin al'umma bane ba a'a su so suke siyo mutane bayanin gaskiya abinda Allah yake nufi abinda annabi yake nufi da shari'a shi yasa zaga suna ta neman yin bayani ga abin da ya kamata yanzu in ma wani malami ya zo ya bada fatawa ya ce wa mutane azumin su ta shawar ɗinnan bida ne to ya kamata a adalci na ilimi amana da ilmiya ya kawo waɗannan maganganu ya ga masu saurare to sai ka faɗa sai kai shiru kaga gaba ɗaya ka danne waɗannan maganganu na malaman musulunci waɗanda suke su ne suka fi suka fi kowa sanin imamu malik ɗin so ya kamata mu ji tsoron Allah a cikin karantar da mutane hadisai haka suka yi ta kawowa maganganu da yawa wa naha an siyami sittin min shawwal ma'a subutil hadisi fihi ta'awilan ala asli sadd zaraia yana da sadd zari'a wato toshe kafa ta barna kamar yaya yanzu bari buga mana misali sadd zari'a malamai sun ta bayani akan sadd zari'a wannan karatu ne mai zaman kanshi wato za a iya samun hadisi ya inganta akan abu amma don jin tsoron kada mutane su afka wani abu sai a dakata a ce ga abin da ya kamata su yi wannan a mazhabar malikiya shi yana aiki da wannan misali ya zo a hadisi ingantacce cewa man nasiya fa aka lahu shariba duk wanda ya manta yana azumi ya ci ko ya sha falitin masaumahu ya ci gaba da azuminsa wa inna ma ta'amahu Allah wa saqahu Allah ne ya ciyar da shi Allah ne ya shayar da shi wannan hadisi ne tangarau lafiyayyen hadisi ingantacce in mutum yana azumi ya manta ya ce sha to azuminsa bai kare bai ci gaba da azuminsa Allah ne ciyar da shi Allah sha da shi da aka zo mazabar imam malik sai imam malik ya ce a yana ganin lallai akwai ramuwa guda daya inda ba za dai ai kafara ba amma za a rama daya azumi ya karye sai an rama daya me yasa saddan lidariya toshe kafa ta barna me barna jahilai za su iya daukan wannan hadisin su je su yi ta aiki da shi su yi ta karya azumi a daɗe da shi kawai mutum ya ci abinci ya ce ya manta mutum da ya abin sai ce ai ai ni mantawa ne ai annabi ya ce in ka manta to kaga kyakkyawan niyya ta imamu malik shi a fahimta sa ne kaga in ka lura ba yayi ne da gangan ko da son zuciya ko da ra'ayi ba a'a don kada mutane ka fahimta su buɗe ƙofar karya azumin farilla sai ce to a ce musu rama ɗaya nan gaba kaga za su kiyaye so kaga a malikiya kenan a wannan kaulin idan mutum ya karya azumi ya yi mantuwa ya sha ko ya ci to akwai ramuwa ɗaya a kan shi amma idan ka zo gurin malaman hadisi tsagoran hadisi ahlul hadisi su kuma suna tafiya akan mai annabi ya ce ba ka rama ba a wata riwayar ba ka za'i ba ka fara haka annabi ya shi to nan idan ba wato wanda bai fahimci ilimi ba sai ta faɗa ya za ya ce imam malik ya zo ya kawo magana kaza ko kuma a ce wani zo ce a to ya za a malik ya faɗi magana kuma a zo a karya magana sana la a nan gurin idan mutum ya yi azumi a karmakalla ya yi mantuwa ya ci ko ya sha da azumi ya ci gaba da azumin sa lafiya lau yana kan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ba za a zarge shi ba imam al-qarafi shi ma nuna malamai ne na maliki a karmakalla shekara ta 684 shi kuma ya rasu kaji abin da ya ce واستحب مالك صيامها في غيره خوفا من إلحاقها برمضان عند الجهال الله Imam al-Qarafi shi kuma cewa Imam Malik din ya ce ya so a yi azumin sitta Shawwal amma ba a cikin watan Shawwal din ba a yi a watan kamar Zulqa'ada me dalili yana jin tsoron kada jahilai su haɗe shi da Ramadan ya ilahi kaga ashe imamu malik din ma ya ce ai azumin kenan bambancin kawai shi ya ce misalin fi ghairihi ma'ana fi ghairi shahr shawwal me dalilin ka ya malik rahimakallah kada jahili su riskar da shi da me da ramadan kenan kaga maganar cewa duk wanda ya azumci wannan azumi ya zama dan bid'a kaga ba haka bane to amma imam al-qarafi yace tashi wa inna ma ayyana ash-shar'u yayi ci gaba da bayanin Imam Malik ayyana shar'u min shawwal lil khiffati ala al mukallaf بسبب قربه من الصوم وإلا فالمقصود المقصود حاصل في غيره فيشرع التأخير جمعا بين مصلحتين كما يدعو أشياء الذخيرة مجلد نبي شافنا دبو دري أكدا حمسن دريا كجي كرتين دي كمالهم shari'a ta ce a nan kamar yadda imam al-qarafi ya faɗa shari'a ta ce a yi azumin sitta shawwal a cikin watan shawwal ne don ta lura cewa mutane sun yi azumin ramadana sun saba da azumi ba su saki jikinsu suka yi ta cin abinci wato jiki ya dawo nauyi ya dawo ba sai aka ce a yi azumin a sitta shawwal amma dai abin da ake so a yi azumin nan guda shida so inda wani zai ke yin sa a cikin watan sita shawwal a wannan kauli na imamul qarafi ya yi shi a zulqa'ada to fal maqsudu hasil abinda ake da bukata dai an yi da haka da nan ne cikin sabanin malamai da da lokaci ya bari mun zo kai da mun tattauna akai cewa wasu suna ganin cewa za a iya yin azumin sittu shawwal din ma a wani watan ba a shawwal din ba amma dogaro da wannan ra'ayin kenan sai dai har yanzu wasu malamai suka ce tun da annabi ya ce min shawwal to a yi haƙuri a ajiye mutane akan wannan shawwal din kada ta'awilatu tawili fassarori daban-daban na mutane ya sa a tashi mutane kwata-kwata daga kan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ainihin wato yi bayani a dora mutane akan sunna shine asali waɗannan akar makallahu insha Allah su ne kaɗan daga cikin maganganu na malamai na malikiyya a nan duka ba wani malami da na kawo maka wanda ba dan malikiya ba wanda suka fahimci maganar imamu malik kuma kaga in ka lura duk a cikin su babu wani mutum guda ɗaya da ya ce wai kar a yi wannan azumi na sittin shawwal kawai dai wato mutane ya kamata su gane cewa shi babi na ilimi ya kamata wato a yi kokari a kiyaye a kame kada mutum ya rinka sakin bakinsa dangane da ainihin wato sukan sunnar annabi
akan kala sai duba da yanayin lokaci amma akwai abubuwan da ya kamata a ce an yi mana bayani akan su misali ba ma ka akan abin da ya shafi su ta shawal kaɗai ba abubuwa da yawa za ka ga akwai mutanen da suke da taklidanci akan mazhaba in ce kawai inda imam malik ya ce kaza ko idan imam ahmad ya ce kaza kawai ni dan malikiya ne ko dan shafi'iya ne ba ruwana da hadisi duk suna faɗa magana cewa kafi imam malik ilimi ne kafi shi sanin hadisi makamantan irin wa'annan maganganun sannan shi kansa azumin dole a jere za a yi ko kuma za a iya yin sa daban-daban to bari mu takaice na karshen shi ya fi sauki misali shi azumin sirri shawal ba dole a yi shi a jere ba ba dole ba ne kana da zaɓi kana iya yin ɗaya ka huta biyu ka huta uku ka huta ko ka haɗe su kuma ka iya yi gaba ɗaya yanzu wasu tuntunin wannan labarin da ake tuntunin ladan su ya tabbata sun gama su tashi wani suna sauraron mu ne kawai atba abu suka yi ana idar da ramadan ana yin sallah washe gari suka dora kurin alullah ya halatta ya halatta ka kasa shi ya halatta ka ainihin wato rarraba shi amma kullum ga wanda ya samu lokaci ita rayuwa malam lokacin ka na yanzu shine naka yanzu ka ce zaka bari sai karshen azumin zaka yi kana da garantin zaka je karshen in ka ce zaka bari sai kaza kana da garanti baka da garanti so in mutum zai iya zabura da kanshi ya yi shi da wurori gaskiya wannan yana da kyau abu na biyu shine akwai waɗanda suke ta kokarin suna da ramuwa za su yi ko ba za su yi ba akwai sabanin malamai wasu suna cewa mutum yana damuwa akan sai ta ɗauki da ramuwar shi ya fi na farilla sannan sai ya zo yin nafilan daga baya in ya samu dama wasu kuma suna cewa a'a ai sai ta shawal ai yana da lokaci yana da lokaci kayyadadde watan shawal ne kawai a bisa fahimtar su so ita kuma ramuwa duk tsawon shekara za ka iya na aisha ma tana barin jinkirin ramuwa ta sai dab da ramadan ta rama so yayin da kace ba zai yi sai ta shawar ba sai ya ramuwa to kamar a fakaice kana takure masa damar da shari'a ta bashi ne ya ramuwa a koyi shi ne ga dama to kaga sai ka bashi dama ya sai ta shawar din sa duk da akwai ramuwa na Allah a kansa ko ba haka bane ba to zai iya wasu malaman sun ce ya halatta mutum ya sai ta shawar din sa ya gama sai ya dora ka ramuwa waɗanda suke haɗawa kuma guda biyu a haɗa niyya biyu da abu ɗaya wannan ba daidai bane kuskure ne kamar yadda malamai suke faɗa wai mutum ya niyyar kamar yadda ake Ramuwa da abin nan.
ramuwa ana bin sa farilla kawai sai haɗe kawai yana farilla yana sai ta shawwal a ai wancan da a ce nafila ne gaba ɗaya da nafila ne gaba ɗaya to da da ba ni sunan shi kamar ya haɗu ranar arfa kuma ranar litinin yawa to kaga alfa za ka iya samun ladan alfa ranar litinin amma wancan farilla ne wannan kuma ba da ba farilla ba ne ba maganar ta kalidanci da masaba a yana daga cikin kurakuran da gaskiya mutane suke yi sai mutum shi ainihin dan masabar malikiya ne duk wani abin da ya zo inda ba a maliku ne ya faɗa ba ko ba a masaba aka faɗa ba zan yi ba a ni dan shafi'iya ne ni dan hambaliya ne wato kuskure ne yanzu sai in tambaye ka shi kansa imamu malik din ne masabarsa ka ce kai dan malikiya ko waɗanda suka zo kafin maliku me masabar su sahabbai masabar imam malik hadis qur'ani da hadisi so akwai laifi dan mutum yayi tamassuk bil asl yayi riko da asali ba laifi yanzu in ka ce dole musulmi sai yayi riko da masawa kamar yadda naji kana cewa ku yan malikiya ne kai ma tukunna in fara bugawa da kai yau ku yan malikiya ne to su sahabbai su kuma yan wace masaba ce
makaranta annabi makarantar annabi to kaga an ce mu yi koyi da annabi mu yi koyi da su so kaga misali shi kansa malik malik sai a bayan sa ya ka rubuta masaba duk malaman masaban nan gabaki daya malam sai bayan su wai me masaba fahimta yanda imam malik ya fahimci kaza yanda imam shafi ya fahimci kaza yanzu ka duba yanda ma za ka gane wato rashin ingantuwar takalidanci da masaba ai imam shafi ai almajirin imam malik ne ai to amma ake ta samun kuma sabanin ra'ayi tsakanin imam shafi da imam malik to ba gwanda mutum ya koma asali ba imam ahmad almajirin imam shafi'i ne amma sai a samu sabanin ra'ayi tsakanin imam shafi'i da imam waye da imam shafi'i da imam ahmad so abin da yake daidai shine mutum ya riko da alkitabu was sunna ala fahmi salafil umma yanda sahabbai suka gane da yanda su imam malik din suka gane da yanda su imam duk ya hada gaba daya aiki idan magana imam malik ta dace da hadisi abi ta Allah mata albarka in kuma ta saba hadisi sai a mai addu'a Allah ubangiji ya sa shi shi ma ya samu rahama kuskuren dai Allah ya fe masa Allah ya fe mana gaba daya amin sun amin masu sauraro duba da yanayin lokaci za mu dakata nan sai idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu sati mai zuwa za mu dora insha Allah a madadin shi Dr. Abdullah Usman Gadon ɗaya muna fatan alkhairi da fatan Allah ubangiji mai da malin gida lafiya da wata ta sada da ku Zainab Abdulrahman mai agogo da shugaban tashar Ahmad Garzali Yakubu ni Abu Abdullahi Umar Yakubu Ilo nake cewa ma assalam
فتنهضي همما فالمسجد الأقصى ما زال يدعونا ندي على الفتية الأحرار في زمن أضحى به الحق بالخذلان مدفونا